الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم لعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكمها فيحفكم تبخلوا ويخرج, ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإن إنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أفضل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم رباء عشرين دقيقة وتر رمضان هجرة تدبود تري حدود ثلاثين دشدة daidai da takwas ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha biyar har yanzu dai muna cikin tafsirin suratul ba'ara za mu karanta daga aya ta ɗari da hamsin da tara zuwa aya ta ɗari da saba'in da ɗaya insha Allah ta'ala wannan karatu yana ɗauke da bayani akan cewa su banu Isra'il a cikin su ana samun na kwarai banu Isra'il ana samun na kwarai ba dukkan su ne suka lalace قال الله تبارك وتعالى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون yana daga adalcin Allah subhanahu wa ta'ala yana daga abin da ke nuna gaskiyar alkur'ani wannan yana tabbatar da cewa ba adawa ce tsakanin annabi Muhammad da banu Isra'ila ba alkur'ani littafi ne daga Allah kuma littafin gaskiya wannan dalili yasa duk labarin da kaji ana bayarwa game da rashin hankalin banu Isra'ila Allah madaukaki ya tabbatar da cewa daga cikinsu ana samun na kwarai. Wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqq. Daga cikin jama'ar Annabi Musa alaihi salam akwai al'umma wacce take shiryarwa akan gaskiya. Akwai al'umma wacce take shiryar da jama'a su yi riko da gaskiya. Akwai malaman da suke fassara yahduna din nan da cewa akwai jama'an da su suke kokarin riko da shari'a ta gaskiya amma fasara mafi inganci ita ce daga cikin jama'ar annabi musa alaihi salam akwai jama'an da suke shiryar da mutane akan su yi riko da gaskiya wa bihi ya'dilun kuma da wannan gaskiyar suke adalci wato suke aiki da shi suna aiki da gaskiya kuma suna umarni a yi riko da gaskiya Kunga wannan aya ta tabbatar da cewa banu Isra'il ba dukkan su ne suka lalace ba, akwai na kwarai. Kuma ita wannan aya ta zo da siffa iri biyu a cikin sura guda. Kamar yadda za mu kawo gare ta nan gaba insha Allah a suratul A'raf aya ta 181 a can gaba Allah madaukaki ya ce wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. kaga nan kuma yace wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilu wato abin da Allah ke tabbatarwa daga cikin jama'ar Annabi Musa alaihi salam akwai mutanen da suke shiryar da wasu yi riko da gaskiya kuma su ma suna aiki da wannan gaskiya kuma ba su kadai ba a waccan aya ta 181 wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun daga cikin mutane da muka halitta ana samun al'ummomi waɗanda ke shiryar da jama'a akan riko da gaskiya kuma suna aiki da wannan gaskiya wannan dalilin yasa aka samu fassara daga tabi'ai waɗanda suke cewa tunda Allah ya faɗi wannan aya sau biyu a sura guda Allah ya maimaita ayan nan sau biyu a sura guda farko ya ce wa min qaumin Musa domin tabbata wannan daga cikin banu Isra'il lallai ana samun masu riko da gaskiya ba dukkan su ne suka lalace ba amma a can gaba da yace wa mimman khalaqna sai aka ce to waɗannan al'ummar Annabi Muhammad kenan saboda haka yasa manzon Allah yake cewa har duniya ta kare ba a rasa mai kira zuwa ga gaskiya kuma yana aiki da ita manzon Allah ya faɗi wannan abinda Allah ya faɗa da kansa kenan cikin alqur'ani وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون daga cikin mutane da muka halitta akwai jama'an da suke shiryar da wasu akan su riko da gaskiya kuma da gaskiyan suke aiki wannan dalilin ya sa malamai ke cewa haramun ne ka ce yanzu duniya ba na kwarai haramun domin Allah da kansa ya faɗa a da an yi na kwarai a yanzu akwai kuma har duniya ta kare ana samu wanda shine abin da Qur'ani ya tabbatar da kuma sunnar manzon Allah wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun duk yanda lalace duniya ta lalace kar ka yadda ka ce babu na kwarai kar ka yadda Allah ya tabbatar da cewa akwai na kwarai cikin halittunsa a zamanin banu Isra'il ana samun na kwarai zamanin Annabi Muhammad har zuwa ƙarshen duniya wannan dalili yasa domin da a ce an bar wannan aya ita kadai da ya nuna cewa na kwarai sun riga sun kare wa min qaumin musa ummatu yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun ya nuna kenan yanzu babu su ko a to sai Allah ya sake kawo irinta amma sai ya cire ummatu musa wa mimman khalaqna ummatu yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun kaga kenan karka dauka dani yanzu kuma har gaba har zuwa tashin kiyama waɗannan na ƙwarai din ana samu don haka Allah ya tabbatar mana cewa banu Isra'il ba dukkan su ne suka lalace ana samun na ƙwarai kuma akwai su ayoyi akwai ayoyi da dama waɗanda suka tabbatar da wannan musamman ma cikin suratu Ali Imran aya ta 113 laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun inji Allah subhanahu wa ta'ala ba halin su ɗaya ba ne daga cikin ahlul kitabi ana samun jama'ar da ke tsayuwa ya nuna ayatul lahi ana allahi wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairati yace wa ulaika hum min as-salihin wa ma yaf'alu min khairin wa lan yuf'alu idan aka samu na kwarai cikin ahlul kitabi abinda suka yi na alkhairi Allah ba zai ki karba ba wallahu alimun bil muttaqin Allah shine masanin waɗanda ke kiyaye dokokin sa haka na suratu ali imran aya ta 199 nan ma Allah madaukake ya tabbatar banu isra'il ana samun na kwarai yace wa min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim ana samun wanda ke musulunta in ba na kwarai ba ya za a yi wani ya zo musulunta kaga akwai na kwarai cikin ku yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhi khashiina lillah la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila ulaika lahum ajruhum inda rabbihim inna allaha sari'ul hisab saboda haka yasa in ka duba tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zaka ga yana cike da labaran banu Isra'ila saboda akwai na kwarai cikin su har ma malamai suna cewa idan ka kasa idan ka kasa ainihin karantarwar manzon Allah kashi hudu kashi guda manzon Allah ya ba mu misali ne da ahlul kitabi wato banu isra'ila mutanen annabi Musa alaihi salam annabi sallallahu alaihi wasallam yana misilta mana rayuwar banu isra'ila na ba ahlul kitabi ba ya ba da misalai da dama ya dinga karantar da sahabbai labarin waɗannan mutanen kwarai daga cikin jama'ar annabi Musa alaihi salam banu Isra'il akwai na kwarai manzo Allah yana ta karantar da sahabbai labarai masu ɗimbin yawa idan ka tattaro duka labaran da manzo Allah ya bada zaka samu galibin su labarin banu Isra'il kuma labarai ne da suka inganta suna cikin littafin hadisai masu yawa akwai ma bayanin Abdullah bin Amr Abdullah bin Amr saboda ya nuna mana yadda manzon Allah ya bada muhimmanci ya bada muhimmanci wajen karantar da labarai ingantattu game da banu Isra'il yace kana nabiyullahi yuhaddithuna an bani Isra'il annabin Allah ya kasance kan ba mu labarin banu Isra'il mu sahabbai Abdullah bin Amr annabi sallallahu alaihi wasallam zai zauna yana karantar da su labarin banu isra'il tun bayan sallar isha hatta yusbiha har sai gari ya waye in ji abdullahi bin amr zai dinga karantar da sahabbansa labarin banu isra'il tun bayan sallar isha'i manzon Allah bai tashi sai gari ya waye ma yaqumu illa li hukmi salati ba abin da ke tada manzon Allah sai kawai girman sallah wato yana nufin كأنه أراد لا يقوم إلا إلى الفريضة ba abin da ke sa manzon Allah ya tashi daga wannan guri da ke karantar da sahabbai labaran banu Isra'il wato sai kawai dalilin sallar asubai wannan bayanin na Abdullah ibn Amr hadisi ne da ya zo ingantacce yana sahih sunan Abi Dawud kitabul ilmi hadisi na 3662 ya tabbata cewa manzon Allah yakan kwana cur yana karantar da sahabbai labarai game da banu Isra'il saboda akwai akwai akwai darasi da ake ɗauka ciki shi ne ibn kuzaima al-imam ibn kuzaima yana da sahihu ibn kuzaima yana da littafin hadisi wanda yana daga cikin ingantattun littafan hadisai a kitabu salat mujalla na farko shafin ɗari shida da hamsin da shida ya ce ba abdullahi bin amr kada ya ba da labarin haka ba imran bin husayn sahabin manzo shi ma ya ba da labari an nabi bi mislihi imran bin husayn shi ma ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yakan kwana tur yana ba mu sahabbai labarin banu isra'il don haka sai ibnu huzaima ya ce fan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kad kana yuhaddithuhum ba'da al-isha an bani isra'ila liyata'ibu mimma qad nalahum min al-uquba fi dunya me yasa manzon Allah yake karanta da sahabbai labarin banu Isra'ila a bayan sallar Isha saboda labarin ya zama wa'azi ga sahabbai saboda labarin waɗancan dan su ne suka gabaci al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallam labarin su ya zama darasi ga na baya sahabban manzon Allah su ne suka zo a baya irin hukumar da Allah ya ma banu Isra'ila kaga idan manzo ya karantar da wannan labari zaka samu darasi a ciki idan kana da hankali wane ya yi kaza ga abin da ya biyo baya kaga za ka yi hatara ma amma a adda Allah lahu min al-iqabi fil akhirah bayan azabar da Allah kuma ya tanadi ga wanda ke irin wannan laifi a lahira lamma asaw rusulahum lokacin da su banu isra'il suka saba wa manzannin su wa lam yu'minu bi su imani ba sannan yakan ba da labari ga sahabbai labarin banu isra'il labari mai kyau saboda mai sahabbai su yi koyi da wannan halin kaga kenan su banu isra'ila ba dukkan su ne mutanen banza ba yana da kyau mu lura da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki darasi game da rayuwarsu kuma musulunci an gina shi ne akan wani bangare na labarin shari'ar da Allah ya saukar ma annabi Musa alaihi salam sai dai abinda kawai shari'ar da ta samu canji daga wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma matukar ba manzon Allah ya canza ba duk labarin da annabi ya bayar na banu Isra'il yana tabbatar da abin ne ga al'ummarsa. Idan manzon Allah ya bada labarin banu Isra'il, to yana tabbatar da wannan abin ne ga al'ummarsa sai fa idan shari'a ta canza. فجائز للمرء أن يحدث بكل ما يعلم أن السامع ينتفع به من أمر دينه بعد العشاء ثم ذاك سي ابن خزيمة يشي كودا يشي أن هنا هيرة أبايا صلى العشاء النبي صلى الله عليه وسلم يا هلا قد كان يثمر بعد الإشاء في الأمر من أمور المسلمين أما أي أشياء تبت شوى النبي صلى الله عليه وسلم يكن يهير باين صلى الإشاء إذا الأمر يا شافي مسلمي idan ya shafi karantarwa ko ya shafi wani al'amari wanda zai kawo daɗin rayuwa ga musulmai to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yakan wato yakan hira a dalilinsa bayan sallar isha amma matukar babu wani uzuri annabi sallallahu alaihi wasallam baya hira bayan sallar isha kuma ya hana amma idan an samu al'amari mimma yarji'u ila manfa'atihim ajilan wa ajilan dinan wa duniya ya zama idan akwai al'amarin da jama'a za su amfana da shi a rayuwarsu ta duniya ko ta addinin su to akan wannan abin annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi hira a bayan sallar isha saboda neman cimma wannan wato fa'idar da ake tsammani a samu yace wa kana yuhaddisu ashabahu an bani isra'il li yantafi'u bi hadisi me yasa yake karanta da banu isra'il yake karanta da sahabbai labarin banu isra'il saboda sahabbai su amfana da labari don haka yasa ko da tatsuniya ne tatsuniya waɗanda suka tsara shi ai sun tsara ne saboda aka samu ilimi a cikinsa to bari kuma labari da ya zama na gaskiya daga bakin annabi Muhammad kuma Allah ya faɗa shi ma cikin Alƙur'ani a suratu Yusuf aya ta 111 ya ce akwai bambanci tsakanin tatsuniya da irin labarin da kan zo cikin alkur'ani da kuma labarin da ke zuwa daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab labarin nasu Allah yake a cikin sa akwai abin lura ga masu hankali ashe kaga labarin darasi ne idan kana da hankali ma kana hadisan yuftara ba tatsuniya bane ake kirkirowa abin bai auku ba a gaya muku la ba haka bane annabi baya ƙarya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam walakin tasdiq alladhi bayna yadayhi wa tafsil kulli shay idan ka ji manzon Allah ya karanta da wani labari to yana gaskanta labarin da ya zo gabanin zuwan alqur'ani ko ko yana ƙara bayani saboda a fahimci magana da take cikin alqur'ani wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun don haka duk labarin da Allah ya kawo cikin alqur'ani yana zama shari'a yana zama rahama ga mutanen da suke imani labari irin na alkur'ani labarin da ka fito daga bakin manzon Allah darasi saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yakan karantar da sahabbai labaran banu isra'il don su samu darasi a ciki kuma har ma ya kwana cur yana wannan karantarwa saboda muhimmancin ilimin da za a samu a ciki malaman tafsiri suna magana akai kamar abdurrahman kamar ibn sa'di wanda ke faɗa a cikin tafsirinsa ya'tabiru na biha ahlul khair wa ahlul shar idan manzo ya bada labari kaga mutane za su lura da wannan labarin za ka gane mutanen kwarai za kuma ka gane bambancin na kwarai da na banza wa anna man fa'ala mithla fi'lihim nalahu ma nalahu min karama aw ihana idan annabi ya bada labari kaga za ka gane in kayi irin abin da labarin ya karantar to za ka samu sakamako idan mai kyau ne ka samu mai kyau in mara kyau ne to mara kyau zai zo gare ka don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake haka kuma abin da yasa manzon Allah ma ya mai da hankali gaba da labarin banu Isra'il saboda umarni ne da Allah gare shi Allah ya masa umarni a suratul a'raf aya ta 176 tana zuwa nan gaba insha Allah inda Allah yake cewa faqasusil qasasa la'allahum yatafakkarun Allah ke gaya wa annabi ka karanta musu labari akwai fatan su yi tunani wannan labarin da za a gaya kaga labarin da manzo ke badawa ashe akwai darasi saboda haka idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin banu isra'il wallahi wani yankin umurnin Allah ne wani yanki na isar da sakon Allah ne sannan a labarin akwai darasi ga mai hankali wannan yasa malaman tafsiri suke ɗaukan labaran da suka fito daga bakin manzon Allah da muhimmanci wajen fassara ayoyin alkur'ani da warware mushkiloli da ake samu na fahimtar ayoyin alkur'ani ko labarai da suka zo cikin alkur'ani da in ka duba muqaddima ta at-tahrir wa tanwir tafsir ibn ashur mujallal na farko shafi na 63 at-tahrir wa tanwir sai da yayi babi akan muhimmancin labarin banu isra'il kaga Allah ya tabbatar mana ba na banza bane dukkan su akwai na kwarai saboda haka manzon Allah yake ba da labarin banu Isra'il akwai hadisin Jabir Jabir ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tahaddasu an bani Isra'il ku ba da labari game da banu Isra'il fa innahu kana fihi ma'ajib dan ku akwai abubuwan mamaki tare da su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai abubuwan mamaki a tare da su don idan ana gaya maka labarin banu Isra'il wani in ba dan labarin ya zo cikin alkur'ani ko hadisin manzon Allah ba sai ka gare ta anya dan adam zai iya yin haka suna da abin mamaki mutane ne waɗanda suka yi izgilanci ga manzanni suka yi wulakanci da manzannin Allah amma cikin su an samu da kwarai lokacin da manzon Allah ya gaya masa habai haka sannan sai ya ci gaba da ba su labari ya ce kharajat qa'ifatun minhu an taɓa samun wata jama'a daga cikin banu Isra'il da suka fita bayan gari kaga manzon Allah ya ce ku ba da labarin banu Isra'il تحدثوا عن بني إسرائيل فإنه كانت فيهم أعاجيب وبعد labari game da banu Isra'il saboda akwai abubuwan mamaki a tare da su da sai manzo Allah shi ma ya fara bada labari yace wata rana wasu mutane cikin banu Isra'ila sun fita bayan gari fa asau makabaratan min makabirihim sai gashi sun tafi wata makabarta daga cikin tsofin makabartun garin su banu Isra'ila daga cikin gari sun fito bayan gari sun tafi makabarta faƙalu sai suka ce lau sallai na raka a kai me zai hana mu yi sallah raka a biyu wa da'auna Allah ta'ala mu roƙi Allah yukhriju lana ba'd al-amwati yukhbiruna an al-maut mu roƙi Allah ya fitar da wani daga cikin matattun da aka binne a gurin nan saboda ya bamu labari yaya fitar rai yake yaya mutuwa take bari Isra'il kaga wannan abin mamaki ne mutum ya je bayan gari yayi haka na'am wannan ba daidai bane a sunnar manzon Allah ba daidai ba ne yana daga cikin nau'in addu'ar da Allah ya hana. Allah ya hana ka yi addu'a a kan abin da ya riga ya hukunta mutuwarsa, ce Allah kana so ka tada min matacce kamar yadda annabi Isa ya yi yana daga cikin nau'in addu'ar da malaman sunna suka ce Allah madaukaki ya haramta shi ga al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bare ma sallah a makabarta ba shi da kyau musamman idan ya zama ba babu ganuwa tsakaninka da makabarta din cikin ainihin inda aka killace makabarta malamai na kyamatar yin ibada a wannan guri don yana iya ɗaukan siffa na bautan mamata din maimakon bautan Allah fa amma dai su zamanin su sun yi kuma ba a sani ba shin a waje suka yi ko ciki annabi da ya ba da labari da suka sallah suka ce eh ya kamata mu fa fa'al suka yi sallah suka ce ya Allah ka fitar mana da wani daga cikin matattun nan don ya ba mu labarin yaya mutuwa take tun da in ba wani ya mutu ya dawo baya za a yi a san labarin mutuwa saboda ka su suna roƙon Allah ya mutu wannan fa bai da mahun kaza ya Allah ku ya amshi addu'an nan suna nan sun yi sallah din izid qala arajulun ra'sahu min qabri sai ga wani mutum ya leko kansa daga kabari kan kawai ya leko da shi habashiyin sannan mutumin bakar fata ne a wata riwayar hadisi na an ce surikin surkin launi yake da shi wato irin wanda akan samu kamar an yi aure tsakanin bakin fata da farar fata sai a haife shi ya zama shi ba baki ba ba fari ba kaga har ma sun iya gane halittar sake ya kullo kansa daga kabari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce baina ainaihi asaru sujud a tsakanin idanunsa akwai alamar sujuda ya nuna cewa alamar musulmi ne alama ta musulmi tana tare da shi amma dai ba ya tabbatar da cewa na kwarai ne fa kana sai wannan mutumin da ya leko kansa sai ce ya haula ya ku waɗannan mutane me ya kai ku irin wannan zangabo haka ku roki Allah ya tada ni ma aratu ilayya me kuke so in muku har da za ku roki Allah ya tada ni kaga ya gane ki فوالله لقد مت من منذ مئة سنة والله شكرا دري ربوانا دا متوا يوم ربونا دا ربوانا دا متوا شكرا دري يوم أما فما سكنت أني حرارة الموت حتى كانت الآن ban bar jin raɗaɗin mutuwa ba har zuwa yanzu din nan shekara ɗari da mutuwa ta ban bar jin zafin fitar rai ba hatta kana tilana sai yanzu sai ce to abin da ya sa raina ya baki kuna so in sake samun zafi na biyu kenan saboda kare abin da nake so da ku fadullah ta'ala an yi da ni kama kun Allah ya mai da ni yanda nake da ba wai a dawo a ribasin rayuwa ta kamar yanzu za a fitar da ran nan ba saboda idan za a sake fitar da ransa kaga zai sake shiga sabuwar jarabawa kuma shekara ɗari ɗari ya ɗauka yana jin zafin fitar rai to yanzu idan Allah ya dawo masa da rai kaga za a sake cirewa don ba a tafiya lahira da rai dole sai an karba saboda ka shi abin da yake roƙon su su roƙi Allah tabaraka wata'ala tunda sun iya roƙon Allah ya tada shi ya ba su labari game da zafin fitar rai to to yana son su kuma su roƙa mar Allah madaukaki ya mayar da shi yadda yake a da ba wai ya- ya dawo da shi a halinsa na yanzu ba domin a halinsa na yanzu a halin mai rai ne za a sake fitar da rai kaga wahalar da ya sha din nan zai sake shan irinta don haka shi yana son a dora shi akan abin da ya riga ya gabata ne kar a dawo da shi baya wannan yana cikin al-musannaf da ibnu abi shayba musnad al-imam ahmad ya kawo shi a kitabul zuhdi don haka yasa malamai suke kawo hadisin nan ta wajen bayanin abin da zai sa ka kyamaci duniya abin da zai sa ka kyamaci duniya ka rika tunanin lahira az-zuhd al-imam abu ya'la ya kawo shi kuma labarin ya inganta yana silsilatu sahiha hadisin 2926 wannan hadisin yasa malamai ke cewa ba ba wai dan mutum yana da alamar sujuda a goshinsa wannan shi yake nuna na kwarai ne ba domin shi wannan mutumin Nabi sallallahu alaihi wasallam yace lokacin da ya riko kansa daga kabari baina ainihi afar sujud a tsakanin idanunsa akwai alamar sujuda akwai irin wurin nan da yayi sujuda kanta na sujuda a goshinsa amma kuma bayaninsa ya nuna cewa shi ba na kwarai bane don na kwarai ba zai samu zafin fitan rai ba tsawon shekara ɗari ya nuna cewa ba na kwarai ba ne don haka wannan kada ya nuna maka cewa ai musulmi na kwarai mai ibada ma gashi ya ɗauki shekara ɗari yana jin zafin rai zafin fitar rai la yana nuna cewa mutumin ba na kwarai ba ne dan da na kwarai ne ba zai samu wannan wahalar ba tunda Allah madaukaki cikin alqur'ani ya gaya mana la khawfun alaikum wala antum tahzanun babu bakin ciki gare ku babu tsoro gare ku idan ku babu tsoro ga mumini ta ya za a yi samu shekara ɗari yana jin zafi a raɗaɗin fitar rai Allah ya samu gari wannan yake ishara da cewa mutumin ba na kware ba ne a nan manzon Allah ya ba mu labari labarin game da banu Isra'il kaga labarin wasu na kwarai daga cikin banu Isra'il suka yi wani abu me suka aikata sallah saboda me saboda Allah ya fitar da wani daga cikin kabari ya ba su labari yadda mutuwa take manzon Allah yana ba da labarin nan don me don su sahabbai su samu darasi cikin wannan labari ka gane cewa komai daɗewa mutuwa tana tafiya sannan ka gane cewa fitar rai yana da zafi ga bawa waɗannan su ne darussa da mazan Allah ke badawa kamar malamai waɗanda ke rubuta littafai kitabun zuhudi da kama ashraku sa'a galibi za ka ga suna saka wannan labari hadisin jabir bin abdullah Allah ya kara masa yarda ka tazkira fi ahwalil mauta na al-imam al-qurtubi da littafai da suke magana game da alamomin tashin kiyama idan malami yana so ya magana game da misali na raɗaɗin fitar rai to sai ya kawo masa hadisin jami hadisi ne wanda ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai labarin abu huraira akwai labari na abu huraira wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar nan ma game da mutanen kwarai cikin banu isra'il abu huraira ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce ishtara rajulun min rajulin ikara lahu wata rana cikin banu Isra'il an samu wani mutum da ya sai da gonarsa al-iqar shine al-ard al-aqar shine al-ard wato gona mutum yana da gona ya daina mutane guda biyu dukkan su banu Isra'il wannan yana da gona ya sayar ma da yau النبي صلى الله عليه وسلم يقول فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب wannan mutumin daga cikin banu Isra'il da ya sai wannan gona ya tafi gona yana huda ko ana tafi ana da gyara za a kama noma sai ya bankado wani tulu na zinari yana dan tara kasa kasa na fashewa sai ga tulu cike da zinari tulu ku kaga ya fi tukunya girma ai babba babban tukunya an cika da zinari an binne a wurin sai ya dauka da ya dauka sai ya taho da shi gida kaga in kai ne za ka ce kai babban sa'a ka sai gona mai albarka gona mai albarka saboda cikin ta kasan tulun zinari a binne abinda manzon Allah yake so ya karantar da mu a nan shine darasi game da tsoron Allah ya samu tozon zinari a binne a cikin wannan gona da ya tone ya kai gida bayan ya gama aikinsa sai ya kirawo mai gonan da ya sai gona a wurinsa fa qala lahu alladhi ishtara al-aqar khudh dhahabaka minni wane gonar da ka sai da min na tafi zan yi aiki sai gashi na tono tudu na zinari ka gashi nan saboda ka wannan tudu na ka ne dan ni gona da na saya ban sai zinari ba dauki abin ka kai inna inni inna mashtaraitu minka al-arba ni abinda na saya gurin ka kawai ita ce gona dan haka ba ni bukatar wannan zinari yanzu ka ga in aka ce zinari guda ɗaya ba wai wanda ya kai girman tulu ba ba kuma a ce cikin tulun ba ka suranta a ce zinari guda ɗaya an baka zinari guda ɗaya wanda na zobe ne in ka yi sa'a ka kan samu jari a kansa jari gaba ɗaya wanda za ka dogara da shi a dalilin wannan zinari guda to kaga kenan zinarin da ke cikin tukunya ya fi gonar ba albarka ya fi gonar tsada amma shi ba damuwarsa ba kenan damuwarsa halaliyarsa damuwarsa halaliyarsa ba dukiyar wani ba saboda ka ce ni ban sai zinari wurinka ba gona na saya walam abta minka zahaba ban sai zinari wajenka ba wa qala allazi ba al arba shi ko wanda ya sai da gonan fa sai ya ce masa eh haka ne amma inna ma bi'tuka al arba wa ma fiha idan mutum yace ya sai da gona shi yakan ce banda wani abin da aka samu a gonan ai in ka sai da gona to da ciyawar gonan da tohon gonan duk abin da aka samu cikin wannan gona ai ka sai da ita kenan saboda haka ni na sai da ma gona ne da abin da ke cikin gona don haka ni ba zan karɓi zinari ba ba nawa bane da Allah ka ji ba wannan yana karɓi zinari wannan a ni ba zan karɓa ba yanzu kana ga irin wannan jayayya za a same shi a yau a karkace ba za akwai magana da muke kenan ba a rasa na kware har tashin kiyama amma dai kai kanka ka san a da mamaki saboda na banza kenan Allah ya kare subhanallah wannan ka karba wallahi ban karba sai dai ka tayi da abinka ni ko ba zan dauka ba a'a rigima ta kaure fa sai an nemi alkali wai sai an nemi alkali wannan yana ba ni son zinari wancan ni ma ba na so fata haka ma ila rajulin suka je ga wani mutum fa qala alladhi tahakama ilayhi wanda aka kai hukuncin gare shi in kana duba sharhin hadisin wani labarin ana cewa annabi dawud alaihi salam shine wanda ya raba musu gardama amma dai manzon Allah bai bayyana wanda ya raba gardama ba sun je nemi wani mutum wanda kowannen su ya yarda da addininsa da halinsa suna son shi wannan mutumin ya raba gardama shi wannan mutumin sai ya ce alakuma wani da shi dukkan ku kuna da 'ya'ya fa qala ahaduhuma dai daga cikin sa yace li gulamu ina da ɗa namiji wa qala al-akhar dayan kuma yace li jariyatun ni ina da ƴa mace yace to an gama an kihil gulamal jariya kai yaron ka ya auri ƴar wannan sadakin auren a cire daga tulun hidimar auren ya zama daga zinari wato an fi ko ala an kusihima min wa tasaddaqa bayan an gama hidimar aure sun samu jari abin da ya rage ku ba da sadaka ga Allah suka ce tun mun yaka kaga an rabu lafiya ka duba karfin addinin su don haka idan aka ce cikin su akwai na kwarai kar ka ɗauka na kwarai din nan fajibu ne la na kwaran na kwarai ne wanda ma ko a yanzu samun irin su kaɗan ne akwai na kwarai cikin banu isra'il kamar yadda manzon Allah ya faɗa haka nan Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan ma akwai misali da ya taɓa bayarwa da mun karanta hadisin nan bayan hadisin Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda yana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari kana rajulan min bani Isra'ila mutawafiyain an taɓa samun mutane biyu cikin bani Isra'ila yan uwan juna fa kana ahaduhuma yuznibu daya ai abokan juna daya yana laifi wa wal akhar mujtahidun dayan kuma mai kokarin riko da ibada da ibada yana dagewa wajen ibada abokan juna ne mutum guda mai laifi ne amma ɗayan fa Allah ya taimake shi da tsayuwa kan addini fa kana la yazalu mustahid ya razakar ala zambi shi wannan mai kokarin ibada sai ya zama baya kullun yana kushe ma wancan mutumin mai laifi ko haɗuwa suka yi ta ya bata shi yana aibata shi fa yaqulu yana cewa aksir a rage mana wannan irin zunubi yayi yawa wani a rage don Allah in duk inda suka haɗu sai ya aibanta shi shi mutum mai riko da addinin yake wulakanci ga wancan wanda bai riko da addini fa wata da yawman ala zambi wata rana ma sai karar da shi ga yana aikata laifi fa qala lahu sai ce akthar a dai rage a dai rage a ji tsoron Allah akwai ranar mutuwa sai shi wancan abokin nashi mai laifi ya ce halli ne wa rabbi kai ka rabu da ni ka banni da Allah da ya halicce ni ka banni da Allah da ya halicce ni sakonsa nake ba kai nake saba ba kaga ya bashi amsa a bace rai amma amsar kuma gaskiya ce ya tarar da shi yana sabon Allah a rage mana wani a tuna za a mutu yace ka rabu da ni da Allah da ya halicce ni ba ruwanka tunda ba kai bane ka halicce ni kyalin da Allah abu isa alayya raqiba shi an turo ka ne Allah akwai inda ya ba da hujjar ya turo ka ka zaune mai kulawa da addini na babu inda Allah ya ce ka kula da addini na ka kula da naka sai shi kuma ransa ya ba shi zai ce wallahi la yaghfirullahu laka kai dai wallahi Allah bai gafarta ma na yi kama wa'azi amma ka ki ma gane ba ka ji shi shi wallahi Allah bai gafarta ma wannan kalma ba karamar kalma bace wajen Allah ko yace la yudkhiluka aljanna wallahi Allah bai shigar da kai aljanna akwai dai riwaya guda faqaba faqaba arwahum ana nan yau da gobe Allah ya alkira yau wanda yana nuna cewa shi wanda ya faɗi wannan kalma bai gane ya faɗi kalma babba ba bai tuba ba har dai ajalin su ya zo ajalin su ya zo wanda wannan labari yana nuna cewa shi na kware ya mutu a halin kware na banza kuma ya mutu a halin banza amma dai dukkan su musulmai ne banu isra'il fastama'a inda rabbil alamin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari abinda zai auku ranar hisabi sun haɗu wajen Allah fa qala li hadha al mujtahid sai Allah ya tambayi shi wancan aboki mai kokarin addini Allah ya ce masa akunta bi aliman shin ka san wani abu game da ni bi ma'ana kai ne mai sanar da ni abinda zan hukunta mu bayi aw kunta ala ma fi yadayya qadiran ko ko kai kana da iko game da abin da ke hannuna na yin azaba ga wani ko yafe ma wani don wannan aikin Allah ne shi kadai kai kana da ikon gafarta ma wani ko ko yi ma wani azaba wa qala lil muslim sai Allah ya ce ma wancan da ya mutu yana laifi wancan fasikin sai Allah ya ce masa izhab fadkhul janna bi rahmatika ka je ka shiga aljanna saboda rahamata Allah ya ce ma wancan mutumin banzan je ka shiga aljanna saboda rahamata wa qala lil akhar wannan ku da ya mutu yana dagewa wajen riko da addini har yake wulakanta wani har ma yake ganin kafiri ne sai Allah ya ce ma mala'iku izhabu bihi ila nar ku tahi da shi wuta ku kai shi wuta shine Abu Hurairah yake cewa wallazi wallazi nafsi biyadihi latakallama bi kalimatin aw baka duniya wa akhirah kaga ya faɗi kalmar da ta rusa mai duniya da lahira ya faɗi kalmar kalmar da ta halaka shi hadisin yana sahihu sunan abi dawud hadisi na dubu hudu da ɗari tara da kuma sahihu jami'i sahihar hadisi na dubu hudu da ɗari hudu da hamsin da biyu wannan yasa duk malaman da suke rubutu akan aqida duk malaman farko in ka buɗe littafi da wuya ka rasa wannan hadisin a ciki da wuya ka rasa wannan hadisi a cikin littafin aqida in ka duba sharhul aqida fi fahawiya ibnu abi al-izz al-hanafi ya kawo wannan labar hadisi yana mujallal nabi shafi 437 yana cewa wannan yana daga cikin hadisai da suke tsawatar mana cika baki da imaninmu da kuma raina addinin wani abu ne wanda Allah bai so kar ka yarda ka cika baki da addininka bare har ka rena addinin wani bare har ka hangi makomansa waɗannan suna cikin dalilai da ke nuna tatsewan bawa tun daga duniya Allah ka tsare ku domin duk mutumin da ya ga ya tsarkaka har ma yake ganin wasu kazamai ne masu laifi yana ganin waɗannan yan wuce ne to wannan mutumin kaga misalin rayuwarsa bai bambanta da wanda manzon Allah ya bada labari labarin bazo Isra'ila din nan ba babu bambanci domin mutumin da zai zama yana cika baki tsayuwarsa akan addini har yana rena addinin wani kaga misalin sa yayi kama da wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake kawo haka shine ibnu abi zaid al-hanafi yace wannan hadisi yana daga cikin dalilai da yasa mu ahlus sunna la nashhadu ala alayhi illa bi amri tajuzu ma'ahu shahada ba ma kafa shaidar aljanna ko wuta ga wani sai idan hujjar aya ta alqur'ani ta zo ko ta hadisin manzon Allah idan babu aya babu hadisi ba mu cewa wani dan aljanna sai dai ne sai dai mu yi fata duk kyawun aikin sa sai dai mu ce wani kam akwai kokarin riko da addini akwai fatan yana cikin masu tsira amma baka da iko ka yanke hukunci ka ce ai wanda dan aljanna ne fa innahu min a'zami baghi an yushhada ala mu'ayyan anna Allah la yaghfiru lahu wa la yarhamuhu bal yukhalliduhu fi an-nar yana daga cikin mugunta mafi muni ka dubi musulmi ka ce Allah ba zai gafarta mishi ba ai zai shiga wuta zai dawwama ka ayyana shi wannan ba karamin hadari bane Allah ka tsare mu je aya ta gaba
وقطعناهم سنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون
Allah madaukake yana ba da labarin bazo Isra'il zaman da annabi Musa alaihi salam yayi da su da irin ni'imar da yayi musu wa qatta'nahum musnatay asharata asbab mun yayyanka banu Isra'ila sun koma jikoki goma sha biyu idan aka ce al-asbab kamar yadda al-Imam al-Qurtubi ya fassara الجامع لأحكام القرآن مجلد نبوك شافع الأريبي لسبعين نبيو الأصباط بمعنى القبائل واهبها سبط أكن شيء واتو الأصباط waɗannan da Allah maɗaukaki ya ambata game da tarihin bazu Isra'il, Allah ya rarraba zuriyar bazu Isra'il sun koma ƙabilu goma sha biyu. Domin Annabi Ibrahim alaihi salam shine kakan banu Isra'il kuma shine kakan Larabawa. Annabi Ibrahim salam ya haifi yaro shine Annabi Isma'il. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuriyarsa ta fito ne karkashin Annabi Isma'il. Sannan Annabi Ibrahim yana da yaro kanin Annabi Isma'il shine Annabi Ishaq. Annabi Ishaq alaihi salam zuriyarsa don shi ne ya haifi annabi yaqub annabi yaqub shi ne wanda ke da ƴaƴa goma sha biyu waɗanda suka zama to kabilu suka zama kabilu ga zuriyar banu isra'il idan aka ce banu isra'il ana nufin banu yaqub alaihi salam don haka in ka lura dukkan su da larabawan da banu isra'il dukkan su jikokin annabi ibrahim alaihi salam ne to amma sai aka samu bambanci ta gefen annabi isma'il ta gefen annabi Ismail ana cewa kabilu, zuriya ana kiransa kabila, kaga larabci ke. Ta gefen annabi Ismail ba a cewa kabila sai a ce al'asba, amma duk ma'ana su guda. Da kulli sittin da ke wannan rahama ce ta Allah tabaraka wa ta'ala, yana daga cikin ni'imar da Allah ya ma banu Isra'il. Idan aka ce an karkasa zuriyar banu Isra'il sun ka zama kashi goma sha biyu, kaga ai taimako aka yi musu saboda yadda za a yi a gane tarihin wani sai a ce wani ɗaya ya fito daga gidan wani ne su ne zuriya na kabilar wani to wata hanya ce ta saukin gane tarihi ta saukin gane asali amma inda ba a ce an rarraba kabilu ba to babu shakka gano tarihi mutum yana zama da wahala don haka yasa kabila take cikin ni'imar da Allah ya maɗa adam wawware kabilu da Allah ya yi cewa ka fito daga kabila kaza wani ya fito daga kabila kaza ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah gare mu mu yan adam saboda ta wannan hanya muke bambanta juna in ba dan akwai kabilu ba fa ba za mu iya bambanta juna da sauri ba to haka ba ƴaƴan mutum guda idan zuriya ta yi yawa sai a sai a ware al-asbab a tsakanin su sannan cikin kowane wace kabila daga cikin kabilu goma sha biyu na banu Isra'il sai Allah ya sa musu shugaba Allah da kansa ya naka kowace kabila daga cikin kabilu goma sha biyun nan na bazo Isra'il kowace kabila ya zama an sa masa shugaba shi ake kira na tibut tun zamanin annabi Musa alaihi salam wanda bayanin sa yana farkon suratul ma'ida aya ta goma sha biyu wa laqad akhadha Allahu mithaqa bani isra'il wa ba'athna minhum ithnay ashara naqiba ithnay ashara naqiba an-naqib shine shugaba ga kabila kaga anan yace wa qatta'nahu musnatay asharata asbab mun rarraba su banu isra'ila sun koma kabilu goma sha biyu sannan a suratul ma'ida Allah madaukake ce mana kowace kabila kuma mun saka mata shugaba guda daya wannan ni'ima ce ta Allah subhanahu wataala saboda haka idan zai yi idan Annabi Musa zai yi magana da bani Isra'il ba dukkan su bane sai a kira waɗannan wakilai goma sha biyu shike abinda Annabi Musa ya da su wannan ya zama sako ne na Allah sai isa ga saura ba sai an tara su gaba ɗayan su ba wa auhayna ila Musa sannan daga cikin ni'imar da muka yi wa banu Isra'il alai Musa alaihi salam yana tafiya da banu Isra'il muka yi wahayi gare shi idh tasqahu rabbuhu lokacin da mutanansa suka neme shi ya shayar da su ruwa al istisqa'u shine neman ruwa banu Isra'ila sun nemi a basu ruwa saboda suna tafiya tunda Allah ya halaka Fir'aun Annabi Musa ya tsallako da su wannan kogi zai kai kasar da Allah ya rufe alkawari to ana cikin tafiya ya zamanto babu ruwa tare da su idh tasqahu qawmu lokacin da jama'arsa suka nemi shayarwa wajen annabi Musa waqta istisqa'ihim lahu lamma asabahum al-atash fi qi suna cikin wannan tafiya ya zama Allah ya sa musu tsananin kishi sai muka yi wahayi ga annabi Musa ya Allah subhanahu wa ta'ala anibrib bi asaka al-hajara ka bugi wannan dutse da sandarka fanfajasat min husnata ashrata ayna sai ga mabubbuga goma sha biyu sun fashe daga jikin dutse idan aka ce in bajasat al-inbijar shi ne ake kira al-inbijar shi sa wata ayar zaka ga an sa an kawo kalmar da ba wannan ba fan bajasat min husnata asharata aina sai aka samu mabubbugan ruwa daga jikin dutsen sun fashe daga jikin dutse an samu har mabubbuga guda goma sha biyu wannan ni'ima ce ta Allah ga banu Isra'ila kamar yanzu ne a ce an buɗe famfo an yi masa kai goma sha biyu haka anai Musa Allah yake bugi dutsen da sanda yana buga sai ya zama jikin dutsen ya fitar da ruwa aka samu idanu goma sha biyu fanfajarat min husnata asharata ayin wato bi adadil asbab kaga Allah ya fitar da idon ruwa gwargwadon yawan kabilun banu Isra'ila gwargwadon yawan kabilun banu Isra'ila kulli tiftin aynun yashrabuna minha saboda haka kowace kabila tana da idon ruwan da za ta ɗebi ruwanta ba tare da an samu gardama ba shine abin da Allah yake nufi da cewa qad alima kullu unasin mashrabahum dukkan mutane sun san mashayarsu wato kowane kowane mutum ya san mashayarsa saboda ka san zuriyar wani ne kai saboda haka ga inda idon ruwan ku yake ba ita kadai ke ni'imar ba wa zallalna alaihimul gamama mun yi musu inuwa da girgije ga jimare Allah ya kuro ya zama yana musu inuwa wannan inuwar kuwa ba wai tana rabuwa da su bane ba ta rabuwa da su ja'allahu zulalan alaihim fi tihi yasiru bi sayrihi wa yuqimu bi iqamatihi idan suna tafiya ga jimaren yana tafiya yadda ka san kana rike da lema haka wannan ga jimaren yake bin saman kan banu isra'ila in sun tsaya ya tsaya in sun yi gaba ya matsa duk inda za su tafi ba yadda za a yi rana ta taba suna cikin inuwar Allah tabaraka wa ta'ala ga kuma ruwan sha Allah ya fitar musu ga yamin wani wanda Allah ya masa irin wannan ni'ima cikin banu adam babu zama kai sa Allah ya musu ni'imar da bai ma wasu mutane ba kuma nan ma bai kare ba Allah madaukake ya ce wa anzalna alaihim manna wa salwa mun saukar musu da almannu da salwa almannu da salwa barin sa haka ya fi dacewa saboda me saboda an samu sabani game da fassarar waɗannan kalmomi guda biyu illa dai Allah yana tabbatar mana ya saukar da wani abinci ga banu Isra'il suna abincin almannu da kuma asarwa fassarar asarwa yana da sauki amma kamar almannu akwai sabani mai yawa sai Abdullah bin Abbas yana cewa kana almannu yazulu alaihim alal ashjari yana sauka ne akan itatuwa kaga ina kace yana sauka akan itatuwa wato daga sama Allah ke saukar da wannan abincin sai a hawa dauka ya za a yi ka bayyana sunan shi ba saboda haka Abdullahi bin Abbas yana nuna cewa wani irin abinci ne da Allah ke saukar musu daga sama fa yuhduna ilaihi fa ya'kuluna minhu ma sha'u saboda haka da safe sai mutum ya taho kawai ya ɗiba ya ci abin da zai ci ya koshi al-imam mujahid fa yana cewa kamga ce wato kamar danko wanda ke jikin bishiya jikin bishiya ana samun danko irin wannan karo da ke fitowa jikin bishiya to karon nan na jikin bishiya shine almanu a zamanin annabi Musa alaihi salam wannan karo din haka Allah yake fito da shi a matsayin abinci suna taunawa suna ci kuma har yanzu akwai wadanda ke amfani da irin wannan danko din a matsayin wato abinci ko ko wani magani to gairi zalika wanda shi kansa ibnu kasir yake cewa wa zahir wallahu a'lam annahu kullu man tanna Allah bihi alaihi min ta'am wa sharab idan aka ce almannu mafi dacewa wato shine dai Allah ya saukar musu da wani abinci ko kuma wani abin sha wa gaira zalika mimma laysa lahum fihi amalun wala kalb ba aiki suka yi kafin suka samu abincin ba ba kamar kai bane ka je gona ka yi noma sannan ka samu abinci ko ka je kasuwa ka yi awu kafin ka samu abinci la ba wahala haka nan kurum Allah ke saukar musu da abinci daga sama amma sarwafa ita sarwa akwai bambanci da almanu almanu rashin fassara ta fi dacewa amma asalwa galibi sahabbai da yawa suna fassara ta da makarwa abin da ake cewa fakaru fakara da wani tsuntsu da ke yawo daji kamar mai siffan kamar kaza haka ko ko shi ta suke fassarawa da tattabara amma asali asalwa wanda sahabbai ke magana akai shine halittan tsuntsu wanda ake kira makarwa wanda ke yawo a daji ƙananan wasu tsuntsaye na suna yawo a daji haka Allah yake saukar muku to galibin sahabbai sun fassara da wannan to kamar fassarar asalwa da wannan babu laifi kuma waɗannan tsuntsaye za su taho ne Allah ya riga ya shirya musu ba wahala babu wahala kamar makwarwa da ka sani fakara a daji kama ta idan kana da ɗan ƙaramin tarko bai da wuya to su waɗannan abin da ta Allah ya saukar da salwa gare su a irin wannan siffa saboda ya nuna maka kana ma gida tsuntsun zai biyo wurinka zai zo har gabanka saboda dama Allah ya halicce shi ne don ka cinye shi zai zo gare ka ba wahala me Allah ke ce muku ku zo min tayyibati ma razaqnaku ku ci daga dada na abincin da muka arzuta ku wa ma zalamuna amma Allah ya ce ba su zalunce mu ba walakin kanu anfusahum yazlimun sai dai kawunan su suka zalunta Allah ya musu ni'imomi da yawan gaske me aya ta gaba take cewa وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب وقولوا حطة وادخلوا الباب سلسلا تغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية لوكacin da aka ce ku zauna cikin wannan garin wato Allah yana gaya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ka gaya ka gaya ma ka gaya ma jama'ar ka labarin banu Isra'il iz qila lahum lokacin da aka ce ma banu Isra'il uskunu hadhihi alqarya ku zauna cikin wannan alƙarya din sun bar masa suna ta tafiya gabas suna tafiya tare da annabi Musa alaihi salam wannan gare shi ba akwai sabani game da shi wani gari ne shin Kudus ne a amma dai labarin da yafi shahara kamar yadda aka samu daga Abdullah ibn Abbas fassaran da yake cewa wannan alƙaryar ita ce ake kira Ariha alƙaryar da Allah ya ce ma banu Isra'il su shiga ita ce ake kira Ariha wato alƙarya ta Jabbaru wanda labarin su yake suratul suratul Ma'idah wa hiya min aktamil mudun a duniya a yau a yau din nan wannan garin yana cikin garuruwan da suka fi dadewa idan kana neman gari da yafi tsufa a duniya to ka nemi ariha amma a yanzu a kiransa ariha suna kira shi jericho yana cikin palestine suna kira shi jericho suna wannan gari yana nan a cikin palestine gari ne wanda ke daɗaɗɗe kuma ya samu albarka saboda ya samu tarihi da littafan da Allah maɗaukaki ya saukar labarin garin yana cikin attaura injili yana cikin alkur'ani Allah madaukake cewa banu isra'il ku shiga wannan gari idan kun shiga wa kulu minha haythu shi'tu duk abin da kuka ga dama cikin garin an halatta mu ku duba wata ni'ima ta Allah saboda bako yakan zo gari sai ya karanta abincin garin bai gabe shi ba to Allah ya halatta ma duk abincin garin da wanda kakkarar wanda za ka iya ci da wanda ba za ka iya ba wato Allah ya halatta musu amma abin da ake so da ku shi ne wa qulu hiqqatun wa dkhulul baba sujjada ga wata kalma da za ku rika faɗa kafin ku shiga wannan gari ku rika cewa hiqqatun idan aka abin da ake cewa hiqqatun kamar yadda manzon Allah ya fassara akwai hadisin Abu Hurairah akwai hadisin Abu Hurairah yana sahihu Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yace ila li bani isra'il lokacin da bani isra'ila za su shiga wannan gari ariha wato jericho an ce udkhulul baba sujadan wa qulu hiqqatun idan za ku shiga wannan gari ana son ku faɗi wata kalma kalmar ita ce ku rika cewa hiqqatun menene ma'anar hiqqatun al-imam an-nawawi a sharhin hadith yana sharh sahih muslim juz'i na 1393 abinda Allah ke cewa قولوا حقة معنى تشيني مسألتنا حقة وهي أن يخط عنا خطايانا roƙonmu ga Allah kafin mu shiga wannan gari shine Allah ya gafarta mana shine ma'anar hiqqatu wato roƙonmu ga Allah buƙatar mu wajen Allah kafin mu shiga wannan gari shine Allah ya yafe mana abinda Allah ke so su faɗa kenan wa qulu hiqqatun kaga ya samu fassarar hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam ku rika cewa Allah ka yafe mana sannan wajen shiga din fa ana son ku yi wani abu ku shiga da sujuda wadkhulul baba sujjadan ku shiga kofar garin da sujuda wannan shi yasa malamai suke cewa ita sujuda tana da nau'uka da yawa ita sujuda tana da nau'uka da yawa dan da yawa mutane idan aka ce sujuda suna ɗauka mutum ya ɗora goshinsa a ƙasa la kalmar sujuda ta zo da ma'ana da yawa cikin alkur'ani da kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yana cikin majmu'u fatawa mujallal na farko shafin dari uku har zuwa shafin dari uku da saba'in da bakwai idan aka ce ku shiga garin nan da sujuda ai kaga yace fala yumkin ad-dukhul bil jabhati ala al-ardi idan sujuda ɗora goshi a ƙasa ne ya za a yi mutum ya shiga garin da sujuda zai yi ta jan goshin nasa kenan har zuwa cikin gari ba ba haka Allah ke nufi ba ba haka bane me ake nufi ruku'u dan haka ruku'u da sujuda suna da ma'ana guda a cikin alqur'ani ruku'u da sujuda suna da ma'ana guda a cikin alqur'ani inda zaka dauko kalmomin ruku'u da kalmomin sujuda zaka samu suna tarayya wajen ma'ana yadda Allah ya ambace su a cikin littafinsa kuma ita koma ga tarihin larabawa larabawa sukan ce sajadatil ashjaru idza amalat harrib idan aka yi guguwa sai itatuwa suka karkashi guguwa mai tsanani ya taho gari idan guguwa ta tsananta za ka samu ko gona ne za ka ga amfanin gona ya, ya kwanta bishiyoyi sun lankwashe kamar za su faɗi to larabawa sai su ce ga itatuwa sun yi sujuda alhali itatuwan ba su riga sun faɗi ƙasa ba sun karkata ne saboda wannan guguwa da aka yi amma larabawa sukan ce sun yi sujuda ashe kaga tun asali ma a harshen larabci ana ɗaukar ruku'u da ma'anar sujuda saboda haka da Allah ya ce mu wani Isra'il ku shiga wannan garin wadda kulul baba sujjada ku shiga kofar garin nan da sujuda ana nufin ku shiga kofar garin nan da ruku'u ku shiga kofar garin nan da ruku'u kaga an musu umarni guda biyu idan kun yi haka na gafir lakum khati'atukum za mu gafarta muku laifukan ku sanazidul muhsinin kuma za mu yi ƙari ga masu kyautatawa don haka ibnu qayyim jawziya a littafin madarijus salikin mujallal na farko shafin dari uku da arba'in da da littafin zadul ma'ad mujallal na shafin dari da hamsin da tara ya ce wajibi ne mu yi hattara game da yin ruku'u ga wani wanda ba Allah ba tun da kun ga Allah ya kawo kalmar sujuda a nan an ce banu isra'ila su shiga wannan gari da sujuda alhali kuma sujuda ruku'u ake nufi sai ce to da ruku'u da sujuda ibadu ne da ba a yin su ga kowa sai Allah yace kai hatta lokacin gaisuwa ka dan sunkuyar da kai haka da akwai wanda idan za ku gaisa ya dan sunkuyar da kansa kaɗan ba wai ya kai gama da kuku ko tukuno ba la ya dan sunkuyar da kai yace ha za su juda fil luba dan karkatar da kan ma da kai wannan matsayin sunansa kenan su juda a harshen larabci wannan shine zaka samu cikin alqur'ani da hadisan annabi Muhammad da littafai da suka fassara kalmomi na larabci Allah ya samu gani me ya faru da banu Isra'il فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون
fa badala alladhina zalamu minhum qawlan ghayra alladhi qila lahum azzalumai daga cikin su dama can baya Allah ya ce mana ba dukkan su ne suke da hali guda ba ana samun na kware don haka Allah bai ce dukkan su sun yi bin umarnin sa ba fa badala alladhina zalamu minhum wadanda suka yi zalunci cikin su sai suka canza qawlan ghayra alladhi qila lahum suka canza kalma sabanin wacce aka musu umarni da yi kun ga Allah yana da ikon ya shar'anta abin da ya ga dama saboda haka ya shar'anta mana mu mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallam idan zamu yi sallah mu daga hannu mu ce Allahu akbar ko ce Allahu akbar shine kabbarar harama idan ka gama sallah fa assalamu alaikum wa rahmatullahi wannan tsarin Allah ya yi ya ga dama haka to sai ka ce kai ba za ka fara sallah da Allahu akbar ba bari ka canza da kalmar da ka ga dama kaga ka zama azzalimi baka da ikon canza tsarin addinin Allah to abin da banu Isra'ila suka yi kenan an ce ku ce hidbatun ibada ce Allah yana shar'anta ma bayi kalmomin da ya ga dama su faɗa wannan kalmar Allah ya mata albarka ita ce ibada gare shi kafin ku shiga garin nan ku rika cewa hidbatun Allah ka yafe mana kurakuran mu Allah ka samu shiga garin nan an mana gafara sai azzalumai suka canza wannan kalma sun canza wannan kalma kamar yadda manzon Allah ya fassara cikin hadisin Abu Huraira Annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa baddalu sai suka canza umarnin Allah ba su faɗi kalman ba kuma sannan ba su shiga da aikin da ake so su shigan ba inji manzon Allah wannan hadisin yana sahih Bukhari yana sahih Muslim mutafaqun alaihi fa dakhalu yashafuna ala astahibi lokacin da za su shiga garin sai su kowa ya zauna a zuwawunsa mutanen banza ke ba an ce su yi rukuku ba kafin su shiga a sai suka ce da to saboda mu saukar mu sadaukar da kai mu kaskantar da kai suka zauna sai suna ja da gindi suna ja da gindi har sai suka shiga gari amma dai ba ruku'u ba wa qalu habbatun min sha'ara maimakon ku ce hibbatun sai suka ce habbatun min sha'ara kaga sun canza kalma za su iya murta kalma kamar yadda suka yi kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin zamanin zamanin da manzo yake tare da su a Madina in ba Yahuda ya zo ya ce ma assalamu alaikum kaga baka gane ba ya dan koye kai kana dauka ya ce assalamu ne sai ya canza da da madda assalamu alaikum wannan al'adar su ce tun zamanin annabi Musa alaihi salam sai suka canza kalmar hibbatun suka ce habba min sha'a min sha'a wato kwayar alkama kamar ka ce kwayar alkama domin hibbatun na gafara ne sai suka mai da hibbatun in ka duba sharhi hadisi a cikin fatul bari mujallal ko shafi na 450 wanda abin da ibnu hajar yake cewa al-hafiz annahum khalafu ma umiru bihi min al-fi'l wal qawl aikin da aka ce su yi kafin su shiga garin ba su yi shi ba kalmar da aka ce su faɗa kafin su shiga garin ba su faɗe ta ba fa innahum umiru bis sujudi inda intihaihim shukran lillahi ta'ala kafin su shiga gari su yi sujuda wato ruku'u kenan domin wannan gari shine wanda Allah ya ɗauko su daga ya kawo su daga Misra yanzu gashi an kawo su wannan gari kaga an sama musu wurin zama me abin yi akwai buƙatar a Allah godiya waɗanda da ake azabtarwa gashi Allah ya ba su gari mai kyau ai ya kamata su yi ma Allah godiya don haka shigan garin a shiga da sujuda a rika faɗin wata kalma na girmamawa ga Allah subhanahu wataala fabaddalu sujuda bi zahabi maimakon sujuda sai suka koma shiga garin da ja da duwawun aw qalu hiqqa zadu fiha habba fi sha'ra maimakon qulu hiqqatun sai suka suka share wannan kalma suka canza da kalmar da suka ga dama kaga nan ma sun bijire ma Allah subhanahu wataala abinda ake nufi shi Allah ya hallaka fir'auna wanda ya dade yana azabtar da su ya tseratar da su daga masar Allah a tafiyar da aka yi da su tsakanin Masar zuwa Jericho ɗin nan zuwa Ariha tafiyar nan da aka yi duk wahalar tafiyar Allah ya ɗauke musu wahalar tafiyar Allah ya ɗauke musu domin ya kawo gajimare girgije yana musu inuwa kaga babu rana sannan ruwa an fitar musu abinda za su ci ma an ba su abinda ake so da ku shi da ku ce mun gode ma Allah da ya kawo mu garin nan lafiya da ya mana waɗannan ni'imomi to ƙarshen al'amarin babu su ya san ba Allah ya kare ku me Allah ya ce gaba
وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وقالهم عن القرية نن كمر الله مدوكي يا داتا تاني domin asali labarin nan gaba ɗaya ana yi ne da tsakanin alaihi Musa alaihi salam da banu Isra'ila tsakanin annabi Musa alaihi salam da banu Isra'ila to amma wannan labarin ba annabi Musa alaihi salam ba ne shi yasa sai Allah ya kawo labarin da cewa was'alhum ana ma annabi magana ne ya kai Muhammad ka tambayi banu Isra'il ka tambayi Yahudawan Madina tambaye su game da labarin wata alƙarya kuma banda wancan ma alƙaryar ta Jericho Ariha banda ita ai akwai wata alƙarya da nan ma aka samu saba ma Allah game da ita a zamanin Annabi Dawud alaihi salam ba a kawo sunansa ba amma dai cewar Allah tabaraka wa ta'ala a farkon ayan nan wasalhum yana nuna maka cewa akwai canjin salon maganar da ake daga yanda ake yin ta daga baya yanzu ta canza wato Allah yana ba ishara ne game da tarihin banu Isra'il ba waɗanda suka yi zamani da Annabi Musa alaihi salam daga cikin jikoki an samu zamanin Annabi Dawud alaihi salam mutanen wata alkarya allati kanat habirat al-bahri wacce take bakin teku idh ya'duna fi sabti idh atihim hitanuhum yawma sabtihim shurraha ranar asabar kifaye za su zo musu wato a jere kifaye za su zo musu wato da yawan gaske wa yau la yasbituna za ta atihim ranar da ba asabar ba ba kifayen ba sa zuwa Allah ya ce la yasbituna saboda asabar ga bayahudi kamar ibada ne asabar ga bayahudi kamar ibada ne duk asabar ba zai yi aiki ba saboda haka ya zama haramun ne a addinin su a ranar asabar mutum ya yi wata sana'a saboda me saboda sun ce Allah ya halicci duniya kwana bakwai ya huta a rana guda ranar da ya huta ita ce asabar saboda haka su ma za su yi hutu wai hutun da Allah ya sai da ya daga kafarsa ta dama ya dora a ta hagu saboda ya samu nutsuwa sosai dan ya wahala to a nan sai Allah ya ce to tunda kun ce na huta kuma haramun ne ku yi aiki mu zauna mu huta da ni da ku duk mu huta kenan wato kamar Allah ya mai da aniyar su ne a kansu Allah ya samu gani Allah ya mai da aniyar su ne a kansu tunda kun ce Allah ya huta to kuma na haramta muku aiki a ranar don haka duk wata sana'a haramun ne to a nan Allah sai ya musu jarabawa don haka Allah ya sa Allah muka fage ce kazalika nablu kamar haka muka jarabce su ba su ce Allah ya huta ba to su ma bari mu sa mu yi musu jarabawa da wannan hutun bima kanu yafsukuna saboda fasikancin da suka kasance suna yi mun karanta labarin su tafsirin suratul ma'ida Muhammad ibn Salih al-Usaimin ya yi magana ƙarƙashin wannan aya saboda tana da ilimi mai faɗi ayar tana da ilimi mai faɗi ayar tana karantar da mu cewa shi ɗan adam bai zaunawa haka ba tare da Allah ya mai jarabawa wajibi ne ka san da wannan duk ɗan adam Allah yana masa jarabawa jarabawa nan kuma ba wai zai gaya maka ga inda za ta zo bane don haka wannan misali ne don haka yasa Allah ya ce kazalika nabluhum saboda su ma sahabban annabi Muhammad Allah ya musu irin wannan jarabawa wanda yana cikin majmu'u fatawa wa rasailuhu mujallad bi shafi 179 da kuma fatawa nurul alad darbi mujallad shafi shafi 23 yace wallahu ta'ala kad yabtali al-insan bi asbab al-ma'siyah Allah yakan jarabta bawa yana mabawa jarabawa ya sauwake maka hanyar sabo Allah yana iya sauwake maka hanyar sako ba dan bai sani ba ya sani ya sani amma sai ya sauwake maka hanyar sako din ya baka mota mai tsada ya baka kuɗi ya sauwake maka hanyar ganin karuwai saboda ya gani zaka ɗauki karuwa zaka je ka saba masa wannan kuɗi da ya baka za ka je ka sai giya ko kai wani abin da Allah ya haramta za ka yi caca duk waɗannan Allah yana sauwaƙe ma bawa dan ya jarabce shi yana da kyau mu sani saboda haka sau da yawa idan ka ga irin wannan ka ɗauka ka kaddara Allah madaukaki yana tare da kai a koda yaushe sannan mutuwa tana iya riskanka kamar yadda Allah ya jaraba wannan ga banu Isra'ila yace ala tara ila ashabi sabt min al-yahud haythu harrama Allahu alaihim to Allah ya haramta wa mutanen banu Isra'il an yasadu al-hitan fi yawm as-sabt kada su kama kifaye a ranar asabar فابتلاهم الله عز وجل ابتلاء ابتلاه فكانت فكانت الهيتان تأتي يوم السبت بكثرة عظيمة sai Allah madaukaki ya musu jarabawa tunda sun ce Allah ya huta ranar asabar ya haramta musu aiki a ranar asabar a ranar asabar sai kifaye su shigo gari kana ma gida kifi zai zo ya wuce ta kofar gidanka yana ja da cikin shi ga kifi a kofar gidanka kuma kai dama sana'a ka kenan su idan ka bari asabar din na ya wuce ba ka ganin kifi kuma sai wata asabar kaga hikimar Allah idan ranar lahadi ne ka tafi za ka tafi kamun kifi da kyar ka samu ɗan ɗan ƙarami wanda za ka ci amma fa idan aka ce ma asabar ne za ka ga kifi ƙato ya zo yana yana yawo titi titi to wannan jarabawa ce ga Allah fa fa qalu naj'alu shabaka na ba'u fi yawm juma'a suka ce a'a wannan abin akwai rai ne a ciki fa kifayen nan kuma ku dinga shigowa har gari to abinda za mu yi za mu kafa tarko za mu za mu kafa tarko sai mu mu saka wato raga to ranar juma'a to ranar juma'a kafin rana ta faɗi domin ranar juma'a ai ba a haramta musu kamun kifi ba to za su kafa ainihin tarkon daga ranar juma'a ba za su cire tarkon ba sai ranar lahadi kaga duk kifin da ya wuce zai faɗa wannan tarko in ya zo dawo kaga dabarar da suka yi wa Allah shi da Allah yake wa qalhum an alqaryati allati kanat habirat albahri iz ya'duna fi sabt me yace gaba wa iz qalat ummatun minhum wa iz qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adaban shadida قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون وإذ قالت أمة منهم سائلة أكا سامو تجمع cikin waɗannan cikin garin waɗanda suke cewa lima ta'izuna qauman Allah muhlikuhum dan me kuke wa'azi ga mutanen da Allah ma zai halaka su ko riga kun sani aw mu'azibun ko zai musu azaba azaban shadidan azabar kuma mai tsanani dan me kuke ma wa'azi ku da waɗannan mutane ai halakaku ne wato sai mutanen garin suka kaskashi uku kashi guda suna wa'azi kashi guda kuma su ne masu laifin kashi guda suna hana waɗancan dan me ma za ku yi wa'azi ku kyale su ai Allah zai halaka su su kuma suna cewa ma'aziratu ila rabbihim wa'azin da muke yi muna kace hanzarin mu ne ga Allah mahalicci wala Allahum yatakuna domin Allah zai tambaye mu dan me ba ku yi wa'azi ba lokacin da ake saba ne kaga mun kace hanzari a kiyama idan Allah ya tambaye mu sai mu ce eh mun yi wa'azi sannan kuma tana yiwuwa wa'azin ma yayi tasiri ba mamaki mutanen nan su kiyaye Allah su daina saba mishi falam la nasu ma zukiru فلما نسوا ما ذكروا به أنزلنا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون falamma nasu ma zukiru bi ta irin suka manta abin da ake tunatar da su a kai shi kaga ya nuna cewa wa'azin masu wa'azi yayi amfani sai dai kawai sun yi watsi da wa'azin ne an jaina alladina falamma nasu ma zukiru bihi sa'ilin da suka yi watsi sa'ilin da suka yi watsi da abin da ake musu tunatarwa da shi an jaina alladina yanhauna an su sai muka tsayar da waɗanda suke hana aikata mummunan aiki su kadai sauran garin fa Allah ya ce wa akhadna alladhina zalamu bi azabin ba'isin wannan ya nuna cewa da waɗanda suka yi laifin da waɗanda ba su yi ba amma ba su hana su aikatawa ba dukkan su azalumai ne waɗanda kawai Allah ya tseratar daga garin su ne waɗanda ke hana aikata wannan laifin amma sauran sai Allah ya kira su alladhina zalamu bi azabin ba'isin da wani azabi mai muni bi ma kanu yasukun saboda fasikanci da suka kasance suna yi فلما أتوا أما لهم فلما عتوا عما نهوا عنهم قلنا لهم كونوا قردة خاسئين فلما أتوا أما نهوا عنه sa'ilin da suka bandare game da abin da ake hana su aikatawa sun yi tsaurin kai al'utu at-takabbur sun yi girman kai sun ki barin wannan kamun kifin da Allah ya haramta musu kulna da sai muka ce musu kunu qiradatan kafin ku zama birrai makaskanta kaga Allah ya rikidar da su sun koma gida halittar biri wanda ya zo cikin suratul baqara Allah madaukaki ya faɗa mana a suratul baqara aya ta 65 wa laqad alimtum alladhina tadaw minkum fi sabt fa qulna lahum kunu qiradatan khati'in faja'alnaha nakalan lima bayna yadayha wa ma khalfaha to haka yasa mayar da kubiri din ya zama wa'azi ne wa mau'izatan lil muttaqin wa'azi ne ga masu kiyaye dokokin Allah liman hafara ma'ahum wa liman ya'ti ba'dahum waɗanda suka yi zamani tare kuna gari guda an tashi da safe sai kaga wani ya zo diri makwabcinka ai kaga gani da wani ya ishiwa da tsoron Allah kana gani makwabcinka ya zama biri kuma ka san abin da yasa ya zama biri saboda haka waɗanda ke da rai a wannan lokacin ya zama abin misali gare su shine ake nufi da annakal faja'alnaha nakalan mun sanya labarin su ya zama abin misali lima baina yadayha wa ma khalfaha waɗanda suka yi zamani da su da waɗanda suka zo a baya sannan mu musulmai da zamu zo bayan zamanin manzon Allah Allah mu da kuke yace wa mawqifatan lil muttaqin labarin waɗannan bazu Isra'ila wa'azi ne gare mu idan akwai kiyayewar Allah tare da mu wanda shi ne abin da ibn Usaymin yake cewa fanzur kaifa yassara Allahu lahum lahum hadhihi al-asbab ka duba yadda Allah ya sauwake musu sababi ya sauwake musu sababi a ce maka ranar asabar kifi ya ma baro teku ya shigo gari ai in kana da hankali ka gane wannan kifi ya zo ne masababi ne tunda Allah ya hana ka kamun kifin kuma ka san bari banu isra'ila wanda sun tabbatar da mu'jizar Allah subhanahu wata'ala mu'jiza iri iri sun san babu shakka Allah gaskiya ne amma da ke suna da saurin kai suna saba ma umarnin Allah kaifa yasara Allahu lahum hadhihi al-hitan fil yawm alladhi muni'u min saydiha ranar da aka ce kar ku yi kamun kifi a ranar kifa yake zuwa da yawa walakin lahum wal iyadu billah lam yasbiru fa qamu bi hadhihi al-hila ba su iya haƙuri ba sai suka yi dabara saboda su halatta haramu to dabarar halatta haramun ba karamin laifi bane wajen Allah subhanahu wa ta'ala akan haka Allah ya mayar da su birai me yasa aka mai su biri saboda biri shi ke ganin yana da dabara daga cikin dabbobi yana ganin ya sauran dabbobi dabara alhali kuma bai bar siffansa ta biri din ba wannan mayar da su halitta na biri ba wata halitta daban ba shi kansa misali ne wa'azi ne ga wani ga kowa ya gane cewa ba a yi ma Allah dabara idan ka ce za ka yi ma Allah dabara to sai ya rage kimar halittarka ai da kai mutum ne amma yanzu ya mai da kai biri dabarar da kake gani wai dan ka ci gaba sai Allah ya mai da kai baya ba a mai da kai dabba ba sai aka mai da kai siffan biri ai kana so ne ka ga cewar ka fi Allah wayo to sai Allah ya kaskanta ka ya nuna maka ina darajar mata dan adam ka gaza ta wannan shine sakon da yake ba mu ta wajen mayar da halittar waɗannan mutane su koma birai ya mayar da su birai kuma abu ne wanda ya tabbata gashi nan cikin alqur'ani a surori sannan ya zo cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam illa dai kawai abin da ya kamata mu sani waɗannan mutane ba su tabbata ba sun mutu daga baya Allah dai ya mayar da su birai ne da kuma aladu saboda ya zama darasi ga mutane cewa ba abin da Allah ba zai iya yi ba Allah yana iya yin abu a lokacin da ya ga dama don haka Allah yana iya canza halittar dan adam a dare guda a dare guda Allah yana iya canza halittar dan adam ya mai da shi wata halitta daban wannan bai gagara Allah subhanahu wa ta'ala ba amma ba domin Allah zai kyale ku bane saboda haka yasa aka samu hadisin da yake sahihu Muslim hadisi na 2663 hadisin Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Mas'ud ya ce kana rajulun wani mutum ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah al-qiradatu wal khanaziru hiya mimma musiha ya rasulullah birai da muke gani da aladu din nan shin suna cikin jikokin waɗancan birai din da aka riki dan ne banu isra'il da kuma aladu fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce a inna Allah azza wa jalla lam yaj'al li maskin naslan wala aqiba idan Allah ya rikidar da wata halitta to wannan halitta Allah bai bari ta samu zuriya ko ta samu ma tsatsu wato idan Allah ya hallaka banu Isra'ila ya mai da su birai to wannan birin ba zai haihu ba sannan kuma birin ba za a samu wato tsatsansa ya kare bi ma'ana babu kuma ragowar irin su a duniya wato Allah yana hallaka su gaba ɗaya daga bayan su sannan bai bari su haihu baya bari su haihu sannan Allah yana hallaka su gaba ɗaya don haka abin da ya faru kenan da banu Isra'il Allah ya hallaka su bayan ya mai da su birai النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك manzon Allah ya ce birai da kuke gani a yau da aladu da kuke gani a yau waɗannan birai da aladu sun kasance tun kafin wannan zamani tun tuni halittu ne na Allah suna nan don haka ba wai asalin mutum daga biri ko alade ba ne manzon Allah ya kawar da wannan hadisin yana sahih muslim kuma yana silsilatu sahiha hadisin 2264 ya tabbata cewa asalin mutum mutum ne kar ka yarda a ce ma asalin mutum daga biri daga lokacin da turawa ke faɗan cewa ai asalin mutum biri ne zuwa yau wa ya taɓa ganin biri ya haifi ɗan adam daga lokacin zuwa yau don ai ya kamata a rika samu jifa jifa an samu biri ya haifi mutum ko ko mutum ya haifi biri jifa jifa tunda an ce mutum daga halittar biri ne to sai a samu ai a garin ku an taɓa samun biri ya haifi mutum ko da ka gaya tun lokacin da baturan farko ya fara korafin cewa ai dan adam daga halittan biri ne zuwa yau yaushe aka samu biri ya haifi dan adam don haka ko da yaushe biri ya tashi haihuwa biri yake haihuwa kuma birin da zai haifa ma jinsinsa saboda biran ma jinsi jinsi ne kamar yadda yan adam suke jinsi jinsi saboda haka su yan adam asalinsu daga annabi adam alaihi salam ne Allah bai sa halittar ɗan adam ta fito daga halittar biri ba abinda manzon Allah ya faɗa da bakin sa kenan wa innal qiradata wal khanazira kanu qabla zalika shi da Imam an-Nawawi a sharhin hadisin sharh sahih Muslim juz'i na 16 shafin 214 yace qabla mathi bani Isra'il fadalla ala annaha laysat min al-mathi ya nuna cewa biri ba asali mutum bane mutum kuma ba asalin biri bane halittu ne daban-daban wanda tun asali haka Allah ya nufin zai tsara su kuma haka suka tabbata har zuwa yau Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا باسمائنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت